أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمكم الرحمن تبارك وتعالى يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا همة الشيخ حضري لنا بهذا المحضر فلتطافي بنظرة تأتي لنا بالظفر أنستوا رحمكم الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون الله يشهد وذل الذين اتخذوا دينهم yace karabi da waɗannan da suka riƙi addininsu su ne wato ainihin suka riƙe shi la'iban wargi wa la'awan da wasa don izgilanci da shi suka kallafa wa kansu yin wargi da riko da addini da kuma wato ainihin wasa shine addinin musulunci su ne munafukai da suka dinga hulɗa da mushrikai da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana su suka ƙi hannuwa suka mai da addinin su ya zama wani abun wargi da wasa suna mu'amala da waɗanda ba sa cikinsa wa garrathumul hayatud dunya rayuwa kuma ta duniya ta ruɗe su zuwa aikata hakan suka zamanto ba ruwansu da girmama addini a rabu da su amma wannan kafin saukar umarni da yaƙi ne sannan Allah ya ce wa zakir kai wa'azi wato ainihin bihi da alƙur'ani shine kai wa'azi da alƙur'ani an wato an wasala nafsun inna wato rai take kubuta domin rai ta zama ta kubuta daga barin halaka an wa'azantar da ita ta bi abin da aka wa'azantar da ita ta zama ta kubuta daga barin wato ainihin halaka bima kasabar da abin da sababin abin da ta tsoruruta na ainihin aiki ta aikata imani ta kubuta daga barin halaka ko kuma ta ƙi imani ta shirka ta shiga halaka laisa la'amin dunillahi babu ga wata rai ko kuma bayan Allah ainihin waliyun laisa laha min dunillahi waliyun babu wani majibinci mai taimako ga rai wani Allah wala shafi'in ko kuma mai ceto mai hana abkuwar azaba a gare ta wa in ta'dil kullu adlin idan kuma kai wato gabatar da adalci shine na fansa dukkanin wato fansa la iwa minha babu yana mai riko da gare ta ainihin abin da aka fansa duk abin da za a mika don fansa daga buran kaucewa azabar Allah to babu abin da zai fansar da daren da ta cancanci azaba daga Allah ula'ika waɗancanan ka allazina wato ainihin ubsilu waɗannan da suka wato ainihin kubuta da sababin abin da suka aikata wato suka kubuta daga barin shiga rahamar Allah suka fada cikin azabar Allah da sababin abin da suka aikata Allah ya ce lahum sharabun akwai abin sha gare su min hamimin na daga wato ainihin ruwa mai tsananin zafi a cikin wuta ta jahannama wa azabu na limun da kuma azaba wacce take mai raɗaɗi ita ma ta tabbata gare su da sababin abin da suka aikata suka fada cikin cikin wato ainihin azabar Allah an musu haka ne ko bima kanu yakfuruna da abin da suka kasance suna kafircewa da shi ma'ana suna kafircewa Allah suna kuma yin shirka wala nad'u min dunillahi ma la yanfa'una wala yadurruna wa nuraddu ala aqabina ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين قل كجا مصر يا محمد صلى الله عليه وسلم أنا دعو من دون الله shin yanzu ma zamanto muna kiran wani ubangiji ne ma'ana kuna kiran wani ubangiji wato wanda ba zai kara muku komai ba na da'u ko kuma ta da'u kuna masu kira min doni layi ko ma layan fa'una muna kiran abin da yake ba Allah ba wanda a cikin kirayensa da ibada nan tasa babu yana amfanar da mu wala ya zoro na kuma ba iya cutar da mu idan muka ki mato bauta masa shine gunki sannan wani raddu muna masu juyawa kuma ala kabina a bisa wato diga-digan mu ma'ana muna masu komawa shirka hakan kuma zai mana kyau ba da iz hadanallahu bayan ubangiji Allah ya shirya da mu zuwa kadaita shi da kuma riko da addinin musulunci kallazi hawazatu shaydan mun haka mun zama kamar wannan da shaydan ya batar da shi fil ardi a cikin ban kasa hayarana yana mai wato ainihin dimuwa yayi nan yayi nan bai san inda zai je ba in dai muka bar Allah muka koma akan abin da muka baro na baya na bato gumaka to dimuwa ta same mu daga shedan kuma wanda di haka wato wato ya shiga garari babu sancan nutsuwa kuma shikenan kuma ya fada gararin Allah sai yadda Allah yi da shi lahu ashabun su kuma suna da abokai wato ya da'unahu su mutanen shedan ya da'unahu ilal huda ana kiransu zuwa shari'a domin su bi hanya ta daidai amma ba sa bi a ita na ake ka zo mana ainihin wato ka zo mana da abin da ka zo da shi mana abin da aka umarce ka na kira to ka zo mana da shi suna kiransu zuwa shari'a amma ba sa amsa musu saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce da manzon Allah gaya musu ma'ana ake kira ba sa zuwa wa shari'ar ba kuma sa yarda da abin da aka gaya musu to gaya musu inna hudallahi haƙiƙa shari'ar Allah da suke ƙi shine bin addinin Allah da kaɗaita shi da riko da musulunci huwal huda shine shari'a duk waninsa kuma bata ne sannan wa umirna an umarce mu linuslima don mu miƙa wuya da rabbil alamin ga ubangijin talikai wa anaqimu ssalata wattaquhu wa huwa alladhi ilayhi tuhsharun an kuma umarce mu da mu tsaye da sallah kuma mu ji tsoron ubangiji Allah wa huwa allazi shine wannan ubangiji Allah ilaihi zuwa gare shi ne tusharuna ake tashin kurana alkiyama domin bincike
وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون هو الذي أبنجي الله شيني ونن خلق السماوات يا لتسمي والأرض دقسيكما بالحق دقسكيا sannan Allah ya ce wa yauma ya ƙulu tana ko ambaci gare su ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ranar da Ubangiji Allah yake faɗa ga abu ya ce da abun kun kasance faya kunu sai ya kasance shine rana alkiyama قوله الحق وله الملك يوم ينفق في السور عالم الغيب والشهاده وهو الحكيم الخبير قوله فدن ubangiji Allah alhaqu gaskiya ne abinda da Allah ya faɗa shine yake abkuwa ba makawa walahul mulku mulki kuma ya tabbata ga Allah yawma yunfahu fi suri ranar da ake yin busa a cikin kaho busa ta biyu na Israfilu wanda kowa da kowa zai koma ga Allah wanda Allah yake tambaya wannan ranar limanil mulkul yawma ko a samu ba amsa ai gum Allah da kansa ya ba wa kansa amsa ya ce lillahi alwahid alqahhar rana alkiyama kenan alimul gaibi masanin abin da ya fi kuwa shahadata da abin da yake na fili shine Allah wa huwa alhakimu shine mai hikima cin halittarsa alkhabiru masani da abin da yake boye da wanda yake bayyane wa idh qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnamana alaha إني أراك وقومك في ضلال مبين ambaci ya muhammadu sallallahu alaihi wasallama yayin da abul anbiya'i shine halilur rahmani jaddul arabi kuma annabi ibrahim kenan shine abul anbiya'i shine halilur rahmani shine kuma jaddul arabi asalin larabawa annabi ibrahim tana yayin da yake faɗa ga ainihin abihi a bab- babansa wato ammansa kenan Mm, shine ammansa shine ake ce masa azaru sunansa kenan lakabinsa kuma tarihu shi shi shine kafirin wanda yake bautar gumaka mai sassaka gumaka magana mafi inganci ba shi ya haife shi ba ba baffansa ne ma'ana shi shi wato dan uwan babansa ne su wato magana akan cewa shine ya haifa annabi ibrahim wannan ba mai- ba- mai rauni ne magana ba mai kyau ba ce annabawa iyayensu babu mushrikai ballantana annabi ibrahim kakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allah kuma shi ya gaya mana cewa annabi mun jujjuya ka ko muna jujjuya ka cikin bayinmu masu sujada masu kadaita allah baka taba shiga cikin masu shirka ba ya rasulullah yauwa saboda haka zance mafi inganci ba babansa ba ne ba babansa ba ne amminsa ne yauwa amminsa shi ne ainihin wato azaro sunansa lakabinsa kuma wato tarihu shi ne zance mafi inganci wasu ma sun ce a masu tafsiri ba amminsa ba ne ɗan uwa ne dai na uba wanda suka haɗa dangi amma a ƙa'ida a lokacin idan mutum yana da ɗa uwa ne kai to ƙaninka ne zai raina ɗan idan kuma ɗa ne uwa ɗa ne ƙani ne yake da wa da ɗa sai wani ya raine shi to shi dai azaru shaƙiƙin baban annabi ibrahim ne saboda haka shi ne wato ya raini annabi ibrahim sai ya zamanto shi kuma ba shi da baya tauhidi shi gumaka yake bautawa amma yana kera su yana sassaƙa su yana sayar da su yawwa Mm, mm, mm. baban annabi ibrahim nahuru ne su ne nahuru shi ne mumini salihi muwahidi wani kallibu ka fi sajidi ya rasulallahi tun daga kan annabi adamu zance mafi inganci wannan shine abin da allah ya tsara ya tabbatar tun daga kan annabi adamu har zuwa kan annabi muhammadu babu wani mashirki a ciki ba mai bautar gunki babu kuma wanda ba mai sujada ga allah ba dukkaninsu muwahidai ne babu arne a ciki shi kuma azaru nan arne ne saboda haka ba shi ya haifi annabi ibrahim ba yawwa shi ne zance mafi inganci masu hakikance wannan a ce wannan kafirin shi ne mahaifin annabi ibrahim to ba haka abin yake ba Allah ka ba mu ganewa amma mutum ko hauka kake kasan daga inna annabi ya fito ba za a ce an samu wani mai shirka ba balle a ce har ma dan tsananin shirka da bautar gumaka yana sai da gumaka to shi wannan sun yi zaman doya da manja da shi da annabi ibrahim shi ne ma matsala na farko fir'aunan annabi ibrahim na farko shi ne kawunsa ɗin to shi ne allah yake gaya annabi muhammadu ga yawa al'ummarka yayin da annabi ibrahim ya faɗa ga baba- ga babansa ma'ana ammansa shi ne azaru ya ce a tattahizu asnaman aliha yanzu kuwa ka rika dinga riƙen gumaka su zama su ne alloli da za a bauta musu wannan tobihi ne yace inni araka haƙiƙa ina ganin ka wa qaumaka da jama'unka wato ainihin fira lalin cikin bata ma'ana cikin bauɗewa daga barin gaskiya da sababin rukon ku wato gumaka ku rike su alloli ina ganin ku cikin bata mubinin wanda yake batan kuma bayyananne وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من Ibi- الموقنين ya haka haka nan kuma wato muka nuna wa muka- Musa Allah muka nuna wa ainihin wato ibrahimu malakutu samawati malakai wato malakutu na samai wal arda da na kasai duka muka nuna masa domin ya zama shaida da dalili da ganewa a bisa kadaituwar Allah wal yakuna domin kuma annabi Ibrahim ya kasance minal muqinina yana daga cikin bayi masu sakankancewa da kadaituwar ubangiji ta'ala فلما جن عليه الليل رئي كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين falamma janna wato alaihi lailu yayin da ainihin dare ya yi duhu ya yi kiran alaihi ga annabi ibrahim ya ga dare ya yi duhu ra'a kaukaban sai ya ga tauraro shine ya ga wato zara da ake cewa mai hasken nan sai ya ganta tana haske cikin taurari kala sai ya faɗa ga jama'un da suke tare da shi yake cewa haza rabi wannan tauraron da kuka gani to shine ubangiji na ma'ana ak- akwai magana a nan ina kamar tambaya yake yi gare su su suke ta laliban menene ubangiji yana gaya musu allah makaɗaici sai suka dinga nema daga gare shi fa menene ubangiji menene ubangiji don kada masu bayani ko fassara su ɗauka annabi ibrahim wato ainihin shi kaɗai yake kiɗansa ya rawarsa da mutanensa ne suke cewa kana cewa Allah Allah Allah shi kaɗai so dare da i sai taurari sai ga wani can mai haske sai suka dinga tambaya wancan ne Allah wancan ne Allah shi ne yake cewa haza rabbi kamar yadda kuna nufin haza rabbi wannan ne ubangiji na amma mutane za su ce annabi ibrahim yana lalaban Allah Allah ya aiko mai lalabansa ƙarami su yake gaya wa jama'arsa haza rabbi kamar yadda kuke riyawa wannan ne ubangiji na kuna ganin sanga suka dinga surutu ai ga ubangijin ibrahim can wancan mai hasken to ka gani abin da suka faɗa shine ah, fala ma a fala sai ya musu banza yayin da tauraro ya kauce gari ya waye ba tauraro ƙala sai ya faɗa gare su ya ce kun ga ba shine allah ba la uhibbul afilina ni ba na son mai faduwa Allah mai kaucewa mm, mm, nawa Allah da nake gaya muku ku kadaita shi ba haka bane baya kaucewa فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين yace na'am Fa- falama falama ra'al kamara yayin da kuma annabi Ibrahim ya ga tauraro ko ya ga- ga wata bazigan yana mai hudowa da haske kala sai ya faɗa ga mutanen nasa da suka dinga surutu ko wannan ne ubangijin nasa ya ce ha za rabbi kuna nufin wannan ne ubangiji na a ubangiji na ba haka yake ba fala ma a fala yayin da wa- wata ya kauce kala sai ya ce la illam yahdini rabbi idan ubangiji na Allah bai shiryatar da ni da jama'una ba su gane cewa ubangiji shine mahalicci wanda ba ganin sa za a yi a nuna shi ba shine Allah to la akunanna lalle zan kasance min alqawmi dhalina daga cikin jama'u waɗanda suke batattu domin jama'un mu sun matsa mana su gane ya Allah yake wane ne Allah فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما يكون تشركون فلما راى الشمس فلما راى الشمس باذغه yayin da annabi ibrahim da jama'an nan tasa kuma suka ga rana tana mai haske kala haza sai suka ce wato shi kala sai ya ce yana mai zakararwa gare su da maganar da suke haza rabbi wannan shine ubangiji na haza akbar wannan shine babba in ji su daga tauraro da wata ya fi tauraro ya fi watan da muka ce su ko shine allah falamma afala yayin da rana ta kauce kuma ta zama babu ta shiga hijabinta ƙala sai ya ce ya ƙaumi ya ku jama'u inni bari'un ni fa kuɓutacce ne mimma tushriku na daga barin abin da kuke wato hada Allah da shi na shirka na cewa shine ubangiji ni babu ni bana tare bana bana tare da ku to kaga anan ka gane a ƙarshen ayoyin cewar su suke lalubo kago liƙa wa annabi Ibrahim da yake faɗan Allah suke nuna cewar wannan wata shine shi tauraro ne Allah wata ne wata ne Allah ko kuma rana ce Allah to shine Allah annabi Ibrahim yake neman Allah ya ganar da su su gane shi me yake so ya ganar da su na Allah da cewa bai da abokin tarayya ba a misalta shi da wani abu ko kullu ma hadara bi balika fallahu bihi la fi zalika to duk wannan abin da suke shine a ƙarshe ke cewa dai ni kubutacce ni bari'un qala ya qaumi inni bari'un mimma tushriku ni kubatacce ne daga barin abin da kuke shirkanta Allah da shi na daga wato gumaka da jikuna da waɗansu fitilu kamar wata ko rana wanda suka fararru ne babu ni ba babu su kuma ba su bane Allah
إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين sai ce to Allah dai shine in ni hakika ne ji Ibrahim wajatu wajhiya na fuskantar da fuskata ma'ana da wajen ibada na juyar da zuciyata da fuskata wajen bauta lillazi faɗar samawati wal arda ga wannan da ya halicci sammai ya kage ta da kuma ƙasai ba tare da ya ga wani ya aikata ba shine Allah hanifan ina wato karkacewa daga barin duk wani addini in ba wannan addini daidaitacce ba shine na ta Allah wa ma ana minal mushrikina ni babu ina cikin masu shirkawa da Allah da waninsa
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدين ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وحاجه قومه sai mutanen nasa annabi ibrahim da ya faɗa musu haka cewa shi ne yana kan tafarki wanda ya karkace wa waninsa shine addini mai kaike shine musulunci ba ni ba bautar wani kuma ba na tare da shirka kuma ni ba na cikin masu yin shirka shine bautar gumaka sai mutanensa suka yi musu da shi suka yi jayayya da shi hajjahu suka kuma gargaɗe shi cewar yana ainihin munana musu gumaka kuma suka gaiga masa maganganu masu ciwo suka kuma yi musu da shi ƙala sai annabi ibrahimu alaihi salamu ya ce atuhajjuna ni shin yanzu kwayi jayayya da ni kuna musu da ni wato fillahi cikin kaɗaituwar ubangiji ta'ala cewa na ce ɗaya ne tal wa hadani bayan kuma ubangiji Allah shine ya hakika ya shiryatar da ni zuwa cewar Allah ɗaya ne wala akhaf ni da kuka ganin nan babu ina jin tsoron ma tushriku na abinda kuke ma tushriku na dinnan abinda kuke yin shirka bihi da shi shine na gumaka to bana jin tsoron wato wannan wannan abin da kuke kuka mai da su alloli dinnan illa an ya sha Allah an ya sha a rabbi sha'a sai dai idan ubangiji Allah na ya so wani abu da zai same ni to wannan daga Allah ne ba daga gumakan ku ba ko kuma ba daga sharrin ku ba wani wani makirci ko wani halakarwa gunkin ku ba za su iya ba kuma ba za ku iya ba abin da kuka ga ya same ni kawai daga ubangiji ne Allah wasu a rabbi kullu shay'in ilma Ubangiji na Allah ya yalwaci komai da komai ilman wajen sani ma'ana ya san komai afala ta tazakkaruna shin yalla babu kuna wa'azantuwa ne ku zamanto kuna masu imani da gane ubangiji Allah shine shi kadai abun bautawa وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون Nace wa kaifa akhafu Annabi Ibrahim ya ce dama an gaya muka cewa suratul an'am ta tare kissoshin annabawa daban-daban. Yawwa to yanzu muna cikin ta Annabi Ibrahim. Ce wa kaifa ta yaya ne akhafu zan zama ina mai jin tsoron ma a sharaktum abinda kuka yi tarayya da Allah da shi ya za a yi in ji tsoronsa wala ta hafuna sannan ku kuma babu kuna masu jin tsoro daga ubangiji annakum cewa ku a sharaktum billahi kun yi shirka da Allah ku da kuka yi shirka da Allah kuka yi masa abin da baya so ba ku ji tsoro ba to ni da na kaɗaita shi ta yaya zan ji tsoron abin da kuka yi shirka da shi babu ina jin tsoron haka malam yuna zulbihi alaikum sultana kuna yin tarayya da Allah da wani abin da shi ubangiji Allah bai saukan muku da wani dalili ko hujja ba wanda zai ba ku damar yin haka akan akan akan akansa shine Allah ya ce fa ayyul fariqaini wai wanne ne daga cikin jama'u guda biyu a haƙƙu bil amn mafi cancanta da samun wato nutsuwa shin mu da muka kadaita Allah mu ne muke da dama da nutsuwa ba mu da jin tsoron komai ko ko ku da kuka shirka da Allah ku ne kuke da aminci ba ku da jin tsoro in kuntum ta'lamuna ku ku fitar mana da amsa cewar wanne ne suka fi cancantar rashin jin tsoro da zama cikin aminci tsakanin mushrikai da muwahidai in kuntum ta'lamuna in kun kasance kuna masu yin sani to ku faɗi wane ne mafi cancanta allazina amanu wa lam لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الله جعل الذين آمنوا ولننكو لسك إيماني ولم يلبسوا إيمانهم بس شاكو دانت إيمانا سبا bizulmin da zalunci shine shirka kamar yadda ainihin wato wasu daga cikin munafukai suke cakudanta imaninsu da yin shirka to ulaika wadancanan kalahumul amnu aminci ya tabbata gare su kaga aminci Allah ya fitar da amsa kenan waɗanda suka rike addinin Allah da Allah ba shirka su ne suke da aminci lahumul amnu aminci ya tabbata gare su daga barin gamuwa da fushin Allah ko azabarsa وهم مقتدون سنكما ودنسك شرييو
وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم الله وتلك حجتنا wancanan ka abubuwan ambatan nan da muke ambato wato na ainihin tauhidi da kadaita Allah da annabi bisa harshen annabi Ibrahim yake yi wa mutanen to wancanan ka shine hujjunmu da dalilan mu ataina ha Ibrahima muka ba wa annabin mu Ibrahima ma'ana muka shiryatar da shi zuwa gareta da hujjojin nan ala qaumihi samu hujja a bisa jama'unsa narfa'u darajatin man nasha'u muna ɗaukaka darajojin wanda muka so ɗaukakawa wato da ilimi da kuma imani da hikima sai mu ɗaukaka darajojin bayi wanda muka so inna rabbaka haƙiƙa ubangijinka hakimun mai hikima ne a cikin aikinsa alimun masani ne kuma da halittarsa da dukkanin abin da suke ciki ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين sinin haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato wa habna lahu ishaqa muka ba wa annabi ibrahimu wato ainihin ishaq wa yaquba da yaquba ya'ya ne gare shi kullun kowanne daga cikin su wato ishaqa da yaquba hadaina mun shiryaci kowanne daga cikin su kuma muka ba shi annabta wa nuhan hakanan da Nuhu shi ma hadaina min qablu mun shiryatar da shi tun gabanin ma annabi Ibrahimu shi kakan annabi Ibrahimu ne wa min zuriyatihi daga kuma wato ainihin zuriyar nan na Nuhu akwai Dawuda Dawuda wa Sulaimana da Sulaimana ɗansa wa Ayuba da Ayuba wa Yusufa da Yusufu ɗan Yaƙuba wa Musa da Musa wa Haruna da Haruna wayannan duk zuriyar Nuhu ne wakazalika haka nan kamar yadda muka ainihin muka ba su muka yi wannan sakamako gare su na jiza muka ba su muka ba annabi ibrahim wannan baiwa da wannan zuriya masu albarka haka nan ne na jizil muqsinina muke yin sakamako ga masu kyautatawa su ne masu tauhidi da jan bayi zuwa kadaita allah وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين wa zakariya daga cikin baiwar da muka yi dai gare shi akwai zakariya tana da sawai haya da ya haya suna daga cikin zuriyarsa wa isa da isa dan maryam Mm, wa Ilyas wa Ilyas da kuma annabi Ilyas shi kuma dan uwan Haruna ne nan Musa kullum kowanne daga cikin waɗannan mina salihina suna daga cikin mutane waɗanda suke na ƙwarai salihai to kaga anan akwai duba da cewa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba wa annabi Ibrahim wannan ƴaƴaye masu albarka sannan kuma ya kuma ambatan wasu zuriyar daban daga cikin kuma 'ya'yan annabi Nuhu da dai 'yan uwan annabi Ibrahim din ne Allah ya yi haka ne saboda salahar iyayen Eh, masu kirki ne annabi Ibrahim shi sa Allah ya bashi da can ai ba haihuwar babu 'ya'yan an nema ana ta nema Allah ya sai Allah tabaraka wa ta'ala karshe sai ya masa ni'ima ya bashi wato ainihin Isaqa ya bashi Yaqubu shikenan kuma Allah ci gaba da shi da ba shi zuriya wanda da da lokaci tarihi za a ji yadda aka same shi da kuma irin yadda aka yi har zuwa kan na annabi Isma'ila na ƴan matansa Saratu da Hajar to duka dai abin nema da abin kokarin fahimta shine mu yi kokari mu dinga zama mutanen kwarai salihai masu bin annabi sallallahu alaihi wasallama da koyi da halayensa da kuma riko da ainihin ɗabi'o'i na kwarai da kuma tsayawa da bautar Allah da yin ikhlasi cikin komai da komai da kuma sannantuwa da sunnonin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam domin me domin Allah ya bamu ƴaƴa na ƙwarai mutukar iyaye ba su zama salihai ba to yana da wuya a samu salihai ƴaƴansu da da dai Allah yana iya yin komai hurujal mai yita min alhayy ko to amma dai lalle babban abin da yake janyo samun ƴaƴa na ƙwarai to sune iyaye su zamanto na ƙwarai
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين hakanan daga cikin zuriyarsa da 'ya'yansa shi Ibrahimu ‘ya'yansa daga cikin ‘ya'yan Ibrahimu Isma'ila suna cikin kuma zuriyar Nuhu Isma'ilu yana daga ciki wal yasa da al yasa wa Yunus da Yunus wa Ludan da Ludan shi kuma ɗan harana ne ɗan uwan annabi ibrahim ne babansa wa kullum dukkanin su waɗannan faddalna mun fifita su alal na a bisa talakai na zamanin su su ne aka fifita kowanne da aka ambata da annabta saboda haka kaga alisa shi ma yana cikin annabawa duk da ana kai kawo a cikin annabtarsa to amma tun daga shi Allah ya ce faddalna alal alamin fifita su akan alamin zamanin su kuma fifita wannan da annabta ne duka Allah tabaraka wa ta'ala ya rike su ya mayar da su annabawa ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم insha Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wato ainihin wamina ya ce wamina aba'ihim daga iyayensu kuma maza wa zuriyatihim da kuma eh, zuriyarsu wa ikhwanihim da yan uwansu kuma duka mun fifita su shine ma'ana ai dukkanin su juna ne cikin juna aka fitar da su wajtabainahum kuma muka zaɓe su wa'adainahum muka shiryatar da su ila siratin mustaqim zuwa tafarki wanda yake madaidaici waɗannan manya-manyan bayan Allah annabawa to kaga daga cikin fa'ida na waɗannan ayoyi tun daga kan watilka hujjatuna har zuwa mustaqim ana rubuta ta ana sha kafa bakwai Mm, ana ba yara da kuma masu ana dan fahimta samun gane karatu na alkur'ani in an lizubtar wa mutum wannan yanzu yanzu Allah zai sauke masa ya haddace alkur'ani sannan ana rubutawa yara domin samun shari'a ko da mutum bauɗewa iko babba ne inda ya bar hanya aka fara rubuta masa wannan ko tofa masa ruwa yana sha ko ana umarta sai yana yawan karanta ta to Allah zai dawo da shi hanyar daidai kuma Allah zai kawata masa bin Allah Eh, wannan ana kuma ya haɗa shi da mai shaida kazeshin ɗin nan Mm, mm, a rubuta ƙafa bakwai sai a je a yi shaida kazeshin shaida kazeshin murakabi masjid ɗin nan sai a haɗa shi sai kuma sai a rubuta bakwai ayoyin bakwai shi ma wannan ismin bakwai ana sha to ko mutum lalacewa yi ko ina ya kai da dakin lamarin Allah inda za a yi masa wannan Allah zai dawo da shi لا سكن. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون zalika ya ce wancananka shiryan nan hudallahi abinda muka faɗa maka da waɗannan bayan Allah to su annabawa da mursalan da suke cikin wannan ayoyin kaɗai sun isa a samu shirya da albarkacinsu saboda haka Allah ya ce wancanan ka hudallahi shirya kenan ta Allah ya hadi bihi man ya sha'u min ibadihi da yake shiryatar da wanda ya so wato shiryatar da shi daga cikin bayansa walau ashraku da ko za su yi shirka a kaddara su waɗannan bayan Allah shiryayyun nan da aka ambata da Allah ya ce ya fifita su ya yi musu kaza ya yi musu kaza duka albarkacin kaɗaita shi ne da za a ƙaddara takadiri fasidi cewa su zama sun yi shirka Allah zai da an umma kanu ya umaluna da abin duk da suka kasance sun aikata ko suna aikatawa na kirki na kwarai da tuni abin ya wargaje ya ɓaci
أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوءة Mm.
فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ulaika Allah ce waɗancanan ka alazina atayna humul kitaba waɗannan da muka ba su wato ainihin littafi shine littattafai su waɗannan annabawan an ce kitaba ana ana nufin littattafai jam'i ne dan an ba wa annabi ibrahim littafi an ba wa isa littafi an ba wa su- ga sanan dai duka annabawan nan da muka ambata kowa da irin littafin da aka ba shi ne allah ya ce su ne waɗannan da muka ba su littattafai wal hukuma muka ba su kuma wato hukumci ko kuma aka ba su wato hikimomi shine aka ba su sani mai kyau ilmin nafi kenan wannan buwata aka ba su kuma annabta shine babbar hikimar ita ce annabta kaman ya biha wanda duk ya kafirce wato ainihin da ita wato ainihin littafi ko hukunci ko kuma nubuwa waɗannan guda uku wanda duk ya kafirce da, da, wan- da, wan- da ita ومن يكفر بها ونبي كافر ce da ita kuma ha'ula'i wakkalna biha to waɗannan dai su muka wakilta da ita su ne mutanen maka aka kuma turo wa masu sanarwa su sanar kuma kuka kafirce da ita to duk wanda ko ya kafirce da ita faqad wakkalna biha haqiqa mun wakilta da ita kauman wasu jama'u laisu biha da kafiri na waɗanda su ba za su zama masu kafircewa ba da ita su ne annabta da littafi da kuma wato ainihin hukuncin da yake cikin littafin na alkur'ani an turo muku da waɗannan ya ku waɗannan jama'u ka- mutan maka amma duk wanda ya kafirce da ita to ba komai akwai waɗanda muka wakilta su kuma za su zama ba masu kafircewa da su ba kuma suna daga cikin ku ya ku ku faro makata idan su abu lahabu abu jahal su utubatu sauran dai la'anannan idan suka kafirce da alkur'ani da abin da yake ciki Allah ya ce to ba komai kyale su ya rasulullahi akwai tasalliyanci ga annabi akwai waɗanda muka wakilta za su karɓi abin ba za su zama masu kafircewa ba su ne muhajiruna da ansaru sai da na abubakar sai da na umaru da sa- mu'azu bin jabal zai da ɗan sabitin manya-manyan mutanen maka da mutanen madina a cikinsu akwai waɗanda suka karɓi abin ko ba su kafirce da ita ba allah ya ƙara yadda gare su
أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين ula'ika waɗancanan ka wato waɗannan da uh, wakalna biha ƙauman laisu biha bi kafirina waɗannan waɗanda ba su kafirce da alkur'ani ba ula'ika allazina hadahumullahu su ne waɗanda Allah tabaraka wa ta'ala ya shiryar da su fa bi hudahum wato iqtadi ka zama kuna kana mai yin koyi ya kai bawa wato kana mai yin koyi da ainihin shiryarsu shine kadai ta Allah da bin alkur'ani da kuma miƙa wuya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kul faɗi gare su mutanen maka ya Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ina kawo muku wa'azi da gargaɗi daga Allah la as'alukum alaihi ajran ba kuma na tambaya ku lada akan Qur'ani da nake gaya muku da kuma wa'azin da nake muku ba ladan da za ku ba mu in huwa face bai zama ba shi alqur'ani illa zikira face wa'azi lil na ga talikai وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون Nun, Allah ya ce wa ma ƙadarullah Yahudu ba su ƙaddara Allah ba ma'ana ba su iya mutunta Allah ba ma'ana su girmama shi haƙa ƙadrihi gwargwadon wato iya darajarsa da girmansa sam ba su girmama Allah yadda ya kamata ba iz ƙalu yayin da suka faɗa lin nabi ga annabi iz ƙalu yayin da suka faɗa wato ainihin suna masu musu da annabi sallallahu alaihi wasallama cikin alƙur'ani suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in Ubangiji Allah bai saukar da wani abu ba ga wani mutum wato bayan an saukar da taura sun ce ba wani abin da aka saukarwa wani ko ma meye ba su yarda da shi ba dalilin saukar wannan aya yahuda ne da suka zo suka yi jayayya da husuma da annabi suna karyata alkur'ani cewar an saukar da wani abu su a saukar da wani abu bayan a taura babu shi Allah bai saukar da komai ga wani mutum ba wato ainihin bayan sai Allah ya ce kul faɗi gare su يا محمد صلى الله عليه وسلم من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى وي wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi shine wato at-taura nuran wanda yake halin kasancewar wannan littafi haske ne wa hudan kuma shari'a ne linnasi ga wato mutane kaga Allah ne taj'alunahu kuna sanya shi wannan littafin karaɗisa takardu da kuke wato rubutu a cikinsu a takarda tubduna ha kuna masu bayyanar da ita ainihin wata huna kasiran kuna bayyanar da abin da kuka so tare da cewa Allah ne ya saukar da littafin amma a yadda ya saukar kuna canja takardu ku sake rubutu ku kuma faɗa abin da kuke so ku ɓoye kuma abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyanar wata huna kasiran kuna ɓoye wato mafi yawa yawa a ciki shine kamar sifar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da hukunce-hukuncen kuma da basu yi muku daidai a zuciyarku ba yadda kuke so to shine kuke bayyanar da abin da kuke so kuna ɓoye kuma wanda ba kwa so sannan wa'alimtum kuma kuna masu sani ya ku yahudawa cewa abin da yake ce malam ta'lamu abin da ba ku sani ba an tuku wala aba'ukum wala iyayenku kuna sanin abin da ba ku gane ba ba ku sani ba a cikin attaura bayan wannan kuka sani kuka gane a cikin alkur'ani kuma kuna ji kuna sanin wannan ma ba ku sani ba saboda haka ya kamata ku sani cewa alkur'ani gaskiya ne abin da yake cikin attaura ya zo da shi wannan ma babu attaura kun ji shi wannan ba ku sani ba walillah ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ga kyale jayayya da su ce ne allahu allah kawai ka faɗa allah in ba su faɗa allah ba kai faɗa allah kawai sun basarhu sannan ka rabu da su fi hauzihim cikin barnarsu ya abu na su zama suna masu yin wargi kawai ambaci allah ka rike allah ka kyale su
وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون Allah ya ce wa za wannan kitabun littafi ne shine yana nufin alkur'ani an zalnahu muka saukar da shi mubarakun abin sawa albarka sannan musaddiqun mai gazgatawa ne allazi baina idaihi littafin da yake gabanin sa ma'ana duk littattafan da suka zo kafin alkur'ani a taura injila da sauran littattafan annabawa to alkur'ani mai gazgatawa ne da su sannan mun aiko ka da shi ne da tunzura domin ka yi gargaɗi da wato sauka alkur'ani da abin da yake cikinsa ka gargatar da ummal qura wato uwar alƙaryatu ita ce maka wa man haulaha da wanda suke daura da ita su ne mutanen maka kai musu gargaɗi da sauran mutane kowa da kowa kenan wa man haulaha tunda Allah ya ce wa man haulaha yana nufin duk duniya don ita umar kura a tsakiya take haula kuma duk abin da yake duniya gefen ta yake maka nan ne asalin asalin tsakiyar duniya saboda haka da Allah ya nuni da cewa haula haɗin nan yana nufin baki ɗayan duniya isa alkur'ani ya zamanto abun aikowa ne wato ainihin ga halitta baki ɗaya shi manzo Allah manzo ne ga kowa da kowa ma sanaka illa kafatan linnasi bashiran wa nazira to duk kowa da kowa ya zama yana karɓar wa'azi daga alqur'ani wallazina yu'minuna bil akhirati kaga waɗannan ko da suke imani da lahira wato ainihin wallazina yuqinuna bil akhirati waɗanda suka sakankance suka yadda da akwai alkiyama lahira yu'minuna bihi zaka same su suna masu yin imani da alqur'ani wahum su kuma ala salatihim yuhafizuna za ka same suna masu kiyayewa ne a bisa wato ainihin sallolinsu saboda me saboda sadar da umarnin ubangiji da kuma tsoron uqubarsa wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadhiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay' ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون
wannan dalilin sauka wani aya ibn abi sa ya da'awar annabta yake ta shirme yake shashanci kasan wanda suke da'awar annabta hasa da annabi ne kawai yake sa su irin su musaila matu irin su ibn abi sa din sai yake ta rubutawa sai ya sa sai ya rubuta sai ya aika manzon Allah bayan ya ji ayoyin da suka sauka wai sai shi ya aika annabi shi ma ana saukan masa da aya sai ya rubuta ƙarshen ayoyi na alƙur'ani sai ya rubuta azizun hakim sai ya rubuta rahimu ra'ufun rahim sai ya rubuta talamun ya kilun sai ya rubuta su da yawa sai ya nannaɗe sai ya aika annabi ya ce shi ma ga irin aiken da aka yi masa ƙasan hasa da hauka ce to shine Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa da sababin wannan shine Allah yake cewa mana zalamu min man iftari ala Allah kadhiba babu ɗaya mafi zalunci da cutar kai a cikin bayi kamar wanda ya kage ƙarya ga Allah shine ya da'awar annabta bayan kuma ba a aiko shi ba aw qala ko yace uhiya ilayya an min wahayi walan yuha ilayhi shay'un ba a masa wahayi da komai ba yake shirmansa wannan mai da'awar annabta ta ƙarya ne Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa to wannan shine yafi kowa cutar kai da zaluntar kai sannan mun kala da wanda yake faɗa yace sa'una zulu misla ma unzila ma anzala Allah sai gunu wuce ai ai ai wahayi ne dai ko wahayi ake masa ake saukan masa shine to mu ma da sannu za a saukan mana an kusa an kusa fara saukan mana din abinda Allah yake saukarwa ga Muhammadu to mu ma za a sauka mana wannan izgilanci ne da raini ko kuma mu ma wasu kuma daga cikinsu wancan shi shi ne ɗan abisar shi ne yake rubuta ƙarshen ayoyi ya kakkai wannan ko mai cewa ai mu ma an saukar mana da irin abin da ake saukarwa ga manzo shine musaila matu yakan aika ma shi kuma ya ce aje a jiyo me aka saukarwa da manzon Allah menene da menene ya ji in ya ji sai ya je ya kama wato ainihin fitarwa yana cewa shi ma an saukar masa kamar yadda ya ce an saukar masa da suratul fili da ya je alamtara kaifa shine alamtara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil sai shi ma ya ce an saukan masa suratul fila da ya tura yaransa ya je ya jiyo ya ce shi ma ta suratul fila an ce alfilu malfil kuma adare ka malfil zai luha da wil ya ɗauka lili ɗin ne shi saboda tsabar hasada shi musulama to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya inganta annabi ya aika masa manzo da wasiƙa akan cewa ya ainihin bi Allah ya kaɗaita Allah kuma ya yadda da shi annabi Muhammadu manzon Allah ne shi ne wasiƙar da sai na Ali ne ya rubuta ko min inda rasulullahi ko da ke min inda rasulullahi sallallahu min indi Muhammad haka wasiƙar take rasulullah ila musailamatu al-kazzab bayan amsa kenan ila musailamatu al-yamani to da ya aiko da raji mara kyau cewa shi manzo ne yana kiran manzo Allah su sulhu ya zama manzo su raba manzancin biyu ya zama manzo a maka shi kuma ya zama a yama in an ce ashadu Allah ilaha illallah anna muhammadu rasulullah a maka kenan sai a ce ashadu Allah ilaha illallah wa anna musailamatu bin musailamatu yamani rasulullah a yaman kenan to magana ce doguwa ce za a ji raddin wasiƙun da abin da ya faru da kuma dalilan saukar wannan ayar da mu bata sai dai kuma a tashi wa manazalan yan uwa a ƙarshe an kammala tafsirin nan namu abin da muke nema ga gwamnatinmu musamman a jihar kano muna neman a yi mana alfarma tun daga shi ana ba da awoyi alhamis dinnan gobe za a iya ba da awoyi na fita ko tunda muna kulle kuma ranar litinin ma an ba da wasu awoyi an fita kasuwanni kuma an yi cakuɗe ne kuma allah ya tsare corona ɗin bai samu ba allah ya kare kuma gobe ma za a ba da awoyi wajen awa goma sha kusan eh ko za a samu kaga alhamis to wannan awoyi goma sha wajen hudu da aka bayar a wannan sati ko a sati to muna neman alfarma mu ma za a taimaka a ba mu a ba wa musulmi dama ba awa goma ba ko awa shida ko awa biyar ko awa ɗaya ma kar a ba mu amma a ba mu ko rabin awa ne a yi sallar juma'a muna neman alfarma in zai yi ai haka kuma an yi sallar juma'a limamin sallar juma'a su gaggauta yin sallah da kuma yin addu'a Allah ya yi mana don ba ana ba da dama a je kasuwa a yi cakuɗe ɗaya ne ya duk ana yi gashi ana ba da dama kuma kowa ya sani ba- kasuwa ba za a je a roƙi Allah wani abu a can a ce Allah ya yi ba ya hasili ma ya inganta hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi sharrin gurare a gari kasuwanni ne aswaquha amma mafi alhairin gurare a garu a garuruwan Allah masallatai ne ko dai muna ganin ya kamata a duba wannan koke namu a ba wa musulmi dama ko da minti talatin ne a tabbatar cewa daga karfe ɗaya da rabi an yi izini a yi sallar juma'a a kowane masallaci in ya so a gama zuwa karfe biyu a yi hudu ba a takaice a yi sallah tun da uzuri ne sannan kuma a rage cunkoso mun yadda da haka don mun ga cross river musulmin can da suka nemi alfarma a ba su dama su yi juma'a gwamnan arne ne amma ya ba su amsa kuma ya ba su dama su yi sallah har aka ce masallatan juma'a an ba su dama mutum ishirin su yi sallar juma'a kowa ya san wannan a cross river mutanen macin sun gaya mana sun nema daga gwamna kuma ya yi ba su damar su yi sallah in suka yi da sauri ake yi kar a zauna da da a daɗe kuma ba a can- cunkoson da ake gudun yin duk tsarin da likitoci suka bayar don tsoron afkuwar wannan musiba ta covid-19 sai mu ma mu kiyaye a ba mu duk girman masallacin aka ce mutum 20 su je su yi sallar juma'a za a yi za kuma a ji daɗi musulmi za mu samu nutsuwa kuma za a yi addu'o'i za a nemi Allah ya yi dama kullum abin da ake ciki din na aka kai da kulle bayan Allah ai mu da aka kukkule mu muna kukkulle addu'a muke muna neman Allah ya yi to muna neman gwamna da kuma wannan abin ya shafa su ji wannan koke namu a ba mu dama mu yi sallar juma'a amma kuma da ba a bayar da dama ba mun yi biyayya mun yi saboda haka ba za mu gushe ba muna bin doka mu da mutanenmu dama shi musulmi dan salama ne ba ma rigima ba ko ma yin abin da ba a ce ba abin da aka ce a bari ana bari uzuri ne ba ca muka an yi laifi an hana juma'a ba uzuri ne kuma allal- uzuri lalura ne al-daruratu kuma tubihul mahzurat lalura ta halatta ma a bar juma'ar an bari amma saboda mu dai a bi doka a yi sallar juma'a gwargwadon yadda za a iya yi bakin masallaci idan mutum ishirin suka shiga kai tun da a shari'a in goma sha biyu ne ana iya juma'a da su to ko mutum goma sha biyu ne duk girman masallaci a ba goma sha biyu nan su yi sallar juma'a a gama kowa yana waje ɗaiɗai a roƙi allah a yi salati ga annabi allah ya kawar da musiba ina ganin wannan zai taimaka don ana tunanin abubuwan da zai kawar da covid-19 din ne shine mu ma a tunanin mu muka hango yin hakan zai taimaka an ba mutanen gari kuma dama an yi cakuɗe ɗaya satin da ya shige har kisan 'yan goya aka yi saboda cakuɗe ɗaya da turmutsu a kasuwa to kuma a masallaci ya kamata shi ma a yi wa Allah alkunya a yi wa Allah alkunya an ba rikici dama su yi tunani irin nasu to sun yi kuma an yadda an kuma yarda to mu ma almajirai mu almajirai mu ma mun irin namu saboda Allah muna roƙon Allah iyaye mana bala'i kuma ubangiji ya sa masu iko a hannu su yi duba da wannan shawara da wannan magana da muka faɗa a yi duba na tunani da kuma adalci kuma a girmama Allah a kuma girmama manzon Allah sallallahu alaihi ko kaso ake yi in aka ba kasuwa ya kamata a kasa a ba masallaci don kason kasuwa na shedan ne kasan masallaci ko na Allah ne Allah ya ba mu dacewa assalamu alaikum